رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin wacewar sarayyarmu ta iso wannan rana ta juma'a da muke jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gwargwadon hali cikin wannan littafin raddal azhan ila ma'anin qur'an na shek abubakar muhammad bin rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin suratul an'am za mu tashi aya ta talatin da uku شاء الله قال بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليهزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إرادهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين
نعم الله سبحانه وتعالى ya juyar da khitabi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama bayan da aka ambaci batun kafirai da kuma raddi da aka musu wajen karyata annabi da suke yi da shubuhohi da suke kokarin kawowa yadda musulunci ya mai da raddi a kayi Allah ta'ala yake gaya wa annabi qadin nan litta haƙiƙi ne qad na'lamu ai lalle muna sane innahu ai ash-sha'nu kaga an sake tabbatar da ta'kidi lalle yadda lamarin yake la yahzunuka allazi yaqulun abinda suke fada maka min takdhibi na karyatawa yana bakanta maka ne wato Allah subhanahu wataala ya ambata wa manzonsa sallallahu alaihi wasallama cewa shi Allah hakika lalle yana sani cewa abinda Qurayshawa suke fada wa annabi na karyata sakon da ya zo da shi yake da yaƙini daga wajen Allah ne, kana suke karanta shi, Allah ya san cewa wannan ɗin yana bakanta wa annabi rai, annabi bai jin daɗi. Ai, duk lokacin da ka san kana da gaskiya kuma sannan aka karyata ka ba da wani dalili ba, abin ba zai maka daɗi a rai ba. Ballantana abin da mutum yake da ta haƙiƙinsa daga Allah, saƙo ne daga Allah. kana su waɗannan kuma sai suka ƙaryata to ai tabbas abin ba zai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daɗi ba annabi zai ji ba daɗi to shine Allah subhanahu wataala yake ambata masa cewa alal haƙiƙa mun san hakan tana faruwa a wani waje Allah maɗaukaki yana gaya wa manzo la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin wato kana ƙoƙarin halakar da kanka ne saboda jin takaici saboda su kafirai ba su imani ba wani waje Allah ta'ala yana cewa fala tazhab nafsuka alaihim hasarat kada fa ka kashe kanka ka bari ranka ya fita akan waɗannan ƙuraishawa saboda takaicin abin da suke yi kuma wani waje Allah maɗaukaki ya ce walaƙad na alamu annaka ya ziƙu sadaruka bima ya kudu hakika muna sane ƙirjinka yana ƙunci dangane da abin da suke faɗa na ƙaraitawa duka waɗannan ayoyi da wannan da ke gaba gare kaman rara shi ne Allah ta'ala yake wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama kada ya kai gaya wajen jin kunci a zuciyarsa saboda ƙuraishawa ba su imani ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama tausaya musu yake yi tausayi ne kana ya haɗu wato da takaici takaici cewa ya zo da gaskiya kuma an ƙareta shi tausayi na waɗannan mutane ƙabilarsa ne alal haƙiƙa idan suka mutu ba su imani ba ba za su samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah ba. To waɗannan abubuwa ne duka da suka haɗu, tun da dama Allah ya ambaci shi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wa ma'arsal naka illa rahmatan lil alami. Shi ya zo ne don ya zamanto tausayi ga talikai baki ɗaya, ballantana kuma danginsa, ballantana waɗanda suke ƙuraishawa ‘yan uwansa, wanda shi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tashi a cikinsu kuma su ne jininsa. to annabi yana ƙaunar yaga sun samu shirya to shi saka ƙaryata annabin da suke yi yana jin takaici akan an ƙaryata saƙon Allah wanda yake da yaƙini a kansa kuma ya haɗa da tausayinsu da yake yi cewa ƙaryatawan ba za ta sabbaba musu abin mai nagarta a wajen Allah ba musamman in suka mutu a kayansa shi ne nan Allah ta'ala yake rarashin annabi sai Allah ya ce fa innahum la yukadhibunaka alal haƙiƙa su fa ba ƙaryata ka suke yi ba fi sirri wato a koye kenan li ilmihim annaka sadiqun suna sanar da ai annabi mai gaskiya ne tabbas su suka sawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-amin amintacce kuma ba su taba tuhumarsa da ƙarya ba hasali Abu Sufyan ya rawaito kamar da Imam al-Bukhari ya kawo a kitabu a kitabul iman cikin sahihinsa kissarsa dangane da hirakla azimur rum kaga a ciki ya tambayi man shi abu sufyan hal tattahimunahu bil kadhib kun taba tuhumansa da fadan ƙarya yace a a tunda muke bamu taba san sa da fadan ƙarya ba wanda shi ne hirakla yace to ni ko ina ga ma yada al kadhiba ala nasi fa yakdhibu ala Allah ba na ga cewa zai ƙi wa mutane ƙarya kuma ya ce ya yi Allah ƙarya. To kaga nan sun nuna kenan ashe ba sa ƙaryata annabi sallallahu Alaihi wasallam. To, in ba sa ƙaryata annabi me yasa ka suka ƙi yadda da abin da annabi ya zo da shi. Kamar Suddi, ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri, almajiran Ibn Abbasin Allah ya ƙara masa yarda. An rawaito daga gare shi kamar da almufassirun da dama sun rawaito daga gare shi cewa wata rana akwai wani daga cikin ƙurashawa kafirai da ake ce da shi al-akhnas ibn shariqin ya haɗu da abu jahal wato ibn hisham su biyu ne kawai a wani waje ba wanda ke tare da su sai yake tamban sai ya ce ya abal hakam ma ta kulu fi muhammad me kake faɗa dangane da muhammad gaskiya yake faɗa a abin da ya zo da shi ko ƙwariya yake yi sai ce kaga da ni da kai ne kawai babu na uku sai faɗa masa haka to don haka shi a lokacin kaga dai ba wanda yake nuna tsananin ƙiyayya ga annabi kaman abu jihar abul hakam ibn hisham sai ka da baki yake gaya ma al-akhnas ibn shariqin yace wallahi inna muhammadan la sadiqun yace wallahi muhammad gaskiya yake faɗa abin da ya faɗa ya ce wa ma kazaba muhammadun qattu domin tun da muke ba mu taɓa sanin muhammad ya faɗi ƙarya ba ya ce abin da ya faɗa gaskiya ne sai ce walakin kaji ba bauɗewar kenan walakin ya ce in zahaba banu kusai bin liwa'i wa sikayati wal hijamati wan nadwati wan nubuwa fama baqiya lisa'ir quraish sai ce amma abin da ya saka ba za mu yarda da shi ba idan har muka bane bari cewa banu kusai suka tafi su ne masu rike da tuta ta ƙuraishawa shugabanci kenan su suke rike da asikaya shayar da masu aikin hajji wannan yana daga cikin abin da shi wannan kaka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakansa na shida alliwa shine wanda ya yi yaƙi ya ƙwato ma ƙuraishawa martaba da yanci sannan kuma shine wanda ya soma sunnanta asikaya ba ma sikaya kawai ba a'a hadda ciyar da abinci ga hujjaj shi ya fara sunnanta wannan wanda musulunci ma ya karba shi kusai sannan ya ce wal hijaba su ne masu ba da kariya a ɗakin ƙaba wan nadwa darun nadwa da kuka ji ana faɗa wani assembly hall da aka gina kusa da ƙaba shi kusai ibn kilab kakan manzon Allah ne na shida shine wanda ya gina wannan darun nadwa wanda ya zamanto shine cibiya na haɗin kai ba ma waɗanda suke ƙurashawa kawai ba duka waɗanda suke ƙabilan mufar duk wanda suka zo daga nan To don haka sai shi Abul Hakam ibn Hisham yake ambatawa idan aka bari su banu kusai suka tafi da dukkan waɗannan martabobi sannan suka hada kuma yanzu ga annabta ta fito a cikinsu sai ce fa ma baqiya lisa'ir quraish to menene ya rage masauran quraishawa kenan yanzu menene hana shi yadda kenan har ya jagorancin kareta annabi hasada hasada ne shi yasa Allah ta'ala ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik su suke raba annabta ne kam arrahma na nabi annubuwa su suke raba annabta ai ba su suke rabawa annabta ba hatta dukiyar su ma ta duniya Allah ya ce mu muke rabawa to annabta ce kuma za ta zama araha a ce su ne masu zabanwa zai zama annabi nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya Allah ne ya raba to don haka shi sai yake wannan saboda kasan shi abul hakam ibn hisham shi al-makhazumi ne daga kabilan banu makhzum shi kuma makhzum wato abin nan makhzum ibn yaqaza ibn murwa al-murwatu shine kakan annabi sallallahu alaihi wasallama na takwas to anan ne suka haɗu da abul hakam ibn hisham sabanin abu sufyan da misali utuba su waɗannan sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama a kakansa ne wato kakansa na uku anan suka haɗu kaga muhammad ibn abdullahi ibn abdulmuttalib abdulmuttalib ba shine kakan annabi na farko ba to abdulmuttalib ibn hashim shine kakan annabi na biyu hashim shi kuma ibn abdimamnaf to anan ne suka haɗu da su abu sufiyan kaga kakansa na uku abdulmuttalib ibn Hashim, ibn Abdi Manaf. To su kuma waɗancan sun haɗa sama ne can, a na shida suka haɗu a murwa. Don haka sai zamanto Abdulmuttalabi, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Kilab, ibn Kusai, ibn Kilab, ibn Ka'ab, ibn Murwa, kakansa na bakwai. To anan ne suka haɗu. Abdulmuttalab, kaga kakansa na farko ibn hashim na biyu ko a ibn abdi manaf ibn kilab ibn murwa ba ibn kilab ba eh ibn kilab ibn murwa to don haka sun haɗe da shi kuma wancan abin nan yana cikin al-makhzum wato kabilan banu makhzum ne shi ko makhzum wato makhzum ibn yaqaza ibn marwa to don haka duk kyashin shi da yake yi saboda ƙabilansu ne ƙabilan banu mahzum su ba su da wani abu kenan waɗancan alfarmomi da asikaya da alhijaba da alliwa da kuma daron nadwa duk wannan sun intima'i ne zuwa ga kusai ibn kila kaga kenan shi ba nasa bane ba layinsa bane kusai ibn kila ibn marwa shi kuma ya fito daga makhzum ibn yaqza ibn marwa so kaga kenan can din ya ya rabutun daga can so ba layin kabilansa bane duk yawanci wasu abubuwa wanda suka yi ta yi na gaba da wasu abubuwa za ka ga suna yin sa ne saboda saboda ƙabilanci ƙabilanci da ƙyashi su kuma larabawa suna son dangi shi ya saka waɗanda ba musulmi ba ma a cikin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ta taimaka masa musamman waɗanda suke cikin banu hashim da kuma banu banul muttalabi su waɗannan guda biyu su ne suke ta identifying kansu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gwagwarmaya da ya ce waɗanda ba musulmin nasu ba ma. To don haka ga anan wajen da ya ambaci wannan shine suddi yake cewa Allah subhanahu wata'ala sai saukar da wannan aya. Tunda ai a idan har ya ce ba wanda yake tare da mu. In al-Akhnas ibn Sharik ya ga mu Abul Hakam ba wanda ke tare da mu ni da kai ne. Ai mu mun san cewa Allah na tare da su. To don haka wannan abin da suka siranta a tsakaninsu sai Allah maɗaukaki ya saukar da wannan aya ce, Kad na alamu, innahu la ya hazunu kallare ya kulun, lalle mun san abin da suke faɗa din yana yana bakanta maka rai. To amma, fa innahum la yukadhibu laka ai su ba sa ƙaryata ka fi sirri li ilmihim annaka sadiqun wa fi qira'atin bit takhfif in an ce la yukadhibunaka min at-takdhibi ne shi ne malai fassara na ai layan sibu na ka ilal kadhibi ba sa jingina ka zuwa ga kala yan ce fa innahum la yukadhibunaka eh ba sa ba sa ƙaryata ka ko ba sa jingina ka zuwa ga ƙarya kai ba maƙaryaci bane in an ce kuma qira'a bi takhfif wato fa innahum la yakdhibunaka shi kuma daga al-ikdhab kenan ba at-takdhib ba at-takdhib ƙaryatawa al-ikdhab la yajidunaka kadhiba ai kai ba su same ka a matsayin makarici ba can kuma la yukadhibuna ai la yunsibuna ilaykal kadhib ba sa jingina maka ƙarya ta kowane gefe na daya ba su yadda abin da annabi wato ba sa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam magana da yake faɗa shi makarici ne saboda tunda ba san shi a matsayin makarici ba sannan na biyu ba sa jingina ƙarya a gare shi ba zai ma yushi ya ƙarya ba dan ba san shi da ita ba to shine Allah subhanahu wataala yace fa innahum la yukadhibunaka ko la yakdhibunaka to in har ba sa jingina manzon ba sa jingina ƙarya ga annabi ko kuma ba sa ƙaryata shi to me yasa ba su yarda ba shine sai Allah ta'ala ce walakin zalimina amma kawai su azzalimai ana nufi alkafirin wada'ahu mawdi almudmar maimakon a ce walakinnahum aka wala miri kamar yadda aka ambata a baya to sai a kawo zahirinsa saboda su kafirai ai azzalumai ne kafirci shine babban zalunci to sai Allah ya ce walakinna zalimina amma kawai su azzalumai bi ayatin lahi yajhadun game da ayoyin Allah ne suke yin musu wato yanzu kenan kamar Allah ta'ala ya ambaci cewa ba kai ne suka jingina wa ƙarya ba ba kuma maganar ka suke gani kai ka faɗi ƙarya ba don ba a san ka da faɗanta ba, a'a, Allah ɗin da kansa suka ƙaryata. Mun gane ko? Walakin na zalimi na bi ayatin laye ce, wato yanzu kaga Allah ya amshi abin da ai ba kai suka ƙaryata ba, ba kai suka jingina ma ƙaryata ba, ni suka ƙaryata da na aiko ka. Wato kama a faɗi haka. Walakin na zalimi na bi ayatin laye yajhadun ay yukadhibun ko yakdhibun Allah ta'ala ya ci gaba da rarashin Annabi sallallahu alaihi wasallam walaqad kudhibat rusulun min qablika karka tsammata kai ne farau a hakika an karyata manzanni a gabaninka fi tasliyatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam rarashi ne ga annabi Allah ya rarashe shi don haka wannan kaga ba extension sai ya tafi zuwa ga dukkan wani mai kira zuwa ga bin Allah ko mai kira zuwa ga ayi daidai duk muzantawan da aka masa duk ƙareta shi da aka yi duk cutarwar da aka masa ya yi haƙuri ya tahammulin wannan tsangwamar saboda waɗanda suka fi shi daraja an musu a gabani ba shi ne farau ba kaga shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya samu damuwa sai Allah ta'ala ya rarrashe shi yace ba kai ne farau ba ba akan ka aka fara karetawa ba manzanni da suka zo kafin ka an kareta su sai ka ji an ce kazzabat adunul mursali adawa sun karyata manzanni kazzabat samudul mursali samudawa sun karyata manzanni to haka nan an yi ta karyata duk manzannin da suka zo ba wanda aka karbe shi 100% wani makarata shi aka yi gaba ɗaya ba wanda ya yadda da shi kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisi da ya inganta an nuna masa taron annabawa sai ya ga wani annabi tare da shi ma'ahu rahadun wani kuma ya ganshi ma'ahu rajulun wa rajulan wa nabiyun laysa ma'ahu ahadun sai ya ga wani annabi shi kan bai da kowa yana tsaye shi daya Allah ya nuna masa samfotin kiyama ga annabawa na tsaye da al'ummomin su sai ga wani annabi ya zo shi yana tsaye da shi da mutum biyu tak wani ya ganshi da mutum ɗaya tak wani ya ganshi da ƴan tsirarin mutane wani kuma ya ganshi da jama'a da yawa ya ce sai ya ga wani annabi kuma ma yana tsaye shi bai da kowa ya zo har ya tahu ba wanda ya yadda da shi ai wasu ma kashe su aka yi to wani gara ma wanda za a kashe akwai zai bar waɗanda suka yadda da shi a baya to wani ya zo har ya gama ba a yadda da shi ba ina kake da annabi nuhu da ya shekara 950 yana wa'azi sai mutum takwas ya tsira da su wani kaulin mutum shida ‘ya'yansa uku ne ma da matansu, ɗaya, mutum shida, shekara ɗari tara da hamsin, to kaga rarrashin annaba ake ci gaba da juriya. Kada ka damu, shi saka ko da karantarwa ne mutum yake yi, mutum ɗaya takkake karantarwa, shi yadda yake shaurarenka, shi yadda ya zo kana karantar da shi, kana yi domin Allah subhanahu wa ta'ala. kuma kana so shi ɗin ya sami wato natija na karantarwa to karka sare karka sare ci gaba da yi da mutum ɗaya abinda ake bukata a samu muwazaba a samu sabati istimrarin ake so na ayyuka ba wai yawansu ba a a samu dogewarsu da kuma nasonsu da albarkarsu a wajen Allah to don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Walakad kuzzibat rusulun min qablika sai Allah ce, fasabaru, amma sai suka yi ta haƙuri suna juriya alama kuzzibu a bisa abin da aka ƙaryata su da shi ɗan wa'udu ba a ƙaryatawa kawai ba aka ma dinga cutar da su, hatta a tahun nasuruna har taimakon ya zakke musu. Ashe abu guda biyu suna tare, da dukkan da'i, na ɗaya, at takazib na biyu al'adiyya za a kareta shi kuma za a cutar da shi wannan abubuwa biyu suna tare da da'awa a kareta ka a cutar da kai to karka hasala ya haƙuri ka ci gaba da yi ma dama mutum domin Allah yake to sai haɗe ya ci gaba da aiwatarwa Allah ta'ala ya rarashi manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya ce fasabaru ala ma kuzzibu shi yasa wata aya Allah ya ce wasbir ko fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum kai hakuri kamar yadda masu karfin niyya cikin manzanni suka yi hakuri irin annabi nuhu alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam annabi musa alaihi salam annabi isa alaihi salam in ka duba tarihin su babu ɗaya daga cikin su wanda bai sha wahala na gwagwarmaya ba annabi nuhu shekara 950 kana wa'azi kuma kafin nan duka sumarwa tsangwama cutarwa ba abin da ba a masa amma bai fasa ba ya ci gaba da yi annabi ibrahim alaihissalam majaujawa aka jefa shi ba za ma a iya zuwa kusa da wutar ba aka jefa shi daga nesa a majaujawa aka wurga cikin harwi kuhuwan suru ali hatako ya yi gwagwarmaya da mutane kala-kala jama'arsa masu karetawa babansa da sauran jama'a ya yi da namrud sarki fitinanne da ya ce shi ma abin bauta ne ya yi da al'ummomi kala-kala ya yi hijira ya gudu daga garinsu bisa umarnin Allah su biyu fa kawai suka tafi iya waɗanda suka yi imani da shi a ƙasarsu a ƙasar iraki mutum biyu ne kawai daga matarsa saratu sai ɗan baffansa kuma sahabinsa lutu alaihi salam da shi ma daga baya ka bashi manzanci da annabta su biyu kawai fa da su yayi hijira Allah ya ce wa amana ma wa wa amana bihi lut qala inni muhajirun ila rabbi ya je shi ya sha wahala akan hanya sarki da yazo zai kwace masa mata fitina kala kala har lokacin da ya tafi Palestine je zauna da umarnin ubangiji kaga ya sha balle annabi Musa alaihi salam waɗannan tsinannun mutanen nan sun wahalar da shi banu isra'il ya sha wuya a wajensu maganar Allah suka ce suka ce to sai mun ganshi kuru-kuru mai yadda ba abin da ba su yi ba ya sha wahala hasali ma cikin wahalarsu ya mutu arba'ina sanatan ya tihuna fil ardi shekara arba'in suna ɗimuwa a cikin ƙasa gurbi a dalilin fitinar wasu ya shafe shi shi ma da ɗan wasu annabi haruna a cikin wannan ɗimuwar da aka dinga ya rasu ɗan wannan sama haruna ya rasu sun sha wahala amma bai fasa ba balle annabi isa alaihi salam da aka yi attempting kashe shi ba to shi yasa Allah ta'ala ya ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul to nan ma Allah ta'ala sai yake tuna masa walaqad kuzziba rusulun min qablika an fa ƙaryata manzanni a gabaninka fa sabaru sun kai hakuri alama kuzzibu a bisa abin da aka ƙaryata sun wa uzu an cutar da su hatta atahum nasruna har dai taimakon mu je musu bi ihlaki qaumihim Allah ta'ala ya halakar da mutanen nasu don haka fasbir ma'ana kai ma kai hakuri hatta ya atiyakan nasr bi ihlaki qaumika har taimakon Allah ya zo maka a halakar da waɗannan mutanen da suka tsangwame ka kuma Allah ta'ala ya cika masa alkawari sai da ya cire shi daga cikinsu ya kai shi madina sai ya taro manya-manyan fitinannun aka kai su badar aka halaka su daga lokacin aka fara samun saukin lamura kaga Allah ta'ala ya sa mumine sun huce akan waɗancan don haka Allah ta'ala ya ce wala mubaddila li kalimatin lahi babu fa musaye ga kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala kalimatuhu kalmomin Allah maɗaukaki ma an zalahu ila nabihi sallallahu alaihi wasallam min mawa'idihi bin nasri da rusulihi wa ibadihi almu'minin kalmomin Allah ɗin su ne abin da Allah ya saukar wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam na wa'adi da ya yi cewa zai taimaki manzanninsa da kuma bayansa waɗanda suke muminai Allah ce wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin وإنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون kaga Allah ta'ala ya ce dama mun yi alƙawari ga bayanmu ga manzanni cewa su ne waɗanda za a taimake su kuma rundunarmu ita ce wadda za ta yi rinjaye kataballahu la'agalibanna ana wa rusuli Allah ya hukunta cewa addini na ne zai ranjaye da manzanni na su za su ranjaye to kaga wannan shine wala mubaddala li kalimatin lahi ai ba musaya a kalmar Allah alƙawarin da ya ce wa manzanninsa su ne masu ranjaye kaga tun a makka aka gaya masa lokacin ma ana takuye suna na almustaba'afun ba su da wani gata suna ɓuya a daro arkam arkam ibn abil arkam suna ɓuya a nan mumine ba sa fita da rana sai dai duku-duku su sulale su je su samu annabi a can yana karantar da su kaɗan ne suka san ina annabi yake a lokacin ba a san cewa a gidan daro arkam yake karantar nan ne makarantarsa ba sahabbai na shiga yana karantar da su kuma ba za a fita ba sai dare da duhu Allah ya musu wannan alƙawari ya ce wala mubaddila li kalimatin lahi ba musaye ga kalmomin Allah sai Allah ta'ala ce walaqad ja'aka min naba'il mursalin ai hakika labaran manzanni ai yaje maka ma yaskunu bihi qalbuk abinda zuciyarka za ta samu nutsuwa da shi wato ai a baya an baka labarin manzanni yadda suka sha gwagwarmaya aka dinga cutar da su amma a ƙarshen al'amari Allah ta'ala ya ba su nasara a kayan waɗanda suka fito na fito da su da haka kalmar Allah kullum ita ce a sama wa kalimatun lahiyar uliya an karanta wannan aya Allah ya ce wa in kana kabura alaika i'raduhum idan har bujirewansu ya yi girma a gare ka anil islami bujirewan da suke wa musulunci ya maka nauyi lahir suka alaihim saboda tsananin kwaɗayin da kake yi su musulunta annabi yana son mutanensa su musulunta ku duba lokacin da makka ta masa kunci shekarar da abu ɗalib ya rasu matarsa mata rasu kaga manyan masu taimakonsa a cikin mutane a lokacin a waje abu ɗalib yana ba shi kariya ya taro dangi suna ba wa annabi kariya daga cutarwa da tsangwama a waje in an gaya masa maganganu marasa daɗi gaba da gaba ana zuwa su ta gaya wa annabi baƙaƙen maganganu in an faɗa wa annan maganganu na muzantawa ko an masa wani abu marar daɗi annabi su juda ya yi fa yana sallah a ƙaba suka je suka ɗebo ƙazanta na mushen dabba a juji aka ɗebo yana wari suka zo suka zuba masa a kansa babu irin musantawa da basu yi wa annabi ba a dalilin isar da sako sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan ababe idan sun damu annabi sallallahu alaihi wasallam a waje in ya koma gida nan koma ta sa khadija take rarashin sa sai ta rarashe shi ta ba shi hakuri ta karfafa masa gwiwa da yake dattijuwar mata ce mai kaifin basira mai imani mai haƙuri ta rarashi manzon Allah sai ya samu ƙarfin gwiwa a wajenta to lokaci guda sai Allah ya ɗauke su shekara guda Allah ya ɗauke Abu Talib da yake ba shi kariya a waje ya ɗauke Khadija da take rarashinsa a gida sai Makka ta yi wa annabi kunci annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran sai fita daga Makka shi tafiyarsa ba irin ta annabi Yunus ba ne Yunus an aike shi zuwa ga mutanensa ne kawai. Shi ko annabi an aike shi kafatan linnasi bashiran wa nadhira yana da iko ya je ko ina. To kaga annabi da ya tafi Taif nan ma sai aka masa tarba ba ta arziki ba. Annabi lokacin da yake dawowa yana wani wadi yana sallah da shi da bawansa da ya yantar Zaidu mala'ika ya zo masa. Yace in dauko maka waɗannan duwatsu manya guda biyu Allah ne ya aiko ni don mala'ika Jibril ne ya zo shi ya ce ga mala'ikan mutu ga mala'ikan duwatsu nan Allah ya koshi gare ka ya ce me ya zo da shi sai ya ce Ubangiji ya aiko ni duwatsun nan guda biyu in ka amince na ɗauke su ɗaya in jefa a makka ɗaya in jefa a ɗa'ifa a huta da su annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce a'a ya ce yana roƙon Allah ta'ala ya shiryar da su ne watakila waɗannan da suke cutar da su ɗin da shi ɗin za a samu daga cikin tsatsonsu waɗanda za su yi imani da Allah da manzansa su taimaki addini kuma an samu ɗan gidan abu jihal ɗansa da yake ji da shi ya musulunta ya mu baya ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama amul fat'i ikrima ikrima ibn abi jahalin kuma ya zamanto jagora na komanda na yaƙuƙuwa da yawa a gazotil yarmouk ya shahada ana yaƙi da romawa can lokacin umar bin khattab a nan ya shahada bayan ya yi ɓarna jarumi ne ba na wasa ba kaga allah ya fitar babban jagora a lokacin wanda ba wanda ya kai shi a sannul ƙaumi walid ibn al-mugira da allah ya masa alƙawarin sai ya shiga wuta da ayan alƙur'ani shi ne baban khalid ibn al-walid Saifullah al-Maslud to kaga addu'ar Annabi ta yi shi shirya yake nema ga mutane ba a halakar da su ba to don haka Annabi yana son shiryen mutanansa sai su zo su ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kana so mu imani da kai a kawo mana kaza a kawo mana kaza kamar yadda muka ji labari an bawa annabawa a gabaninka manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya nemi irin waɗannan ɗin su zo daga wajen Allah, Allah kuma sai bai bayar ba. Akwai hikima kamar yadda malamai suka ambata. Na ɗaya, duk lokacin da Allah maɗaukaki ya aiko irin waɗannan ayoyi ba a yadda ba to halakar da mutane yake kifa so yake to annabi kuma an aiko shi ne ga duniya baki ɗaya za a halakar da duniya ya zamanto babu saura kenan Allah kuma yana son saƙon manzon Allah ya ci gaba da wanzuwa ne ila ƙiyamis sa'a. To kaga wannan hikima ta farko kenan. Sannan hikima ta biyu idan suka nema sai aka kawo musu, to zai zamanto ɗabi'ar kenan da za su yi tewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. Duk lokacin da ya kawo ta doka da bata kwanta a ransu ba to sai ce a kawo musu kaza. Idan an sake kawowa za su ce a sake kawowa kaza a gaba, kamar yadda mutanen annabi Musa suka dangewa annabi Musa kawo mana kaza, sai an kawo su ce kawo mana kaza, sai an kawo su ce kawo mana kuma wannan ɗin kawowar bai sa sun yi imani ba. Shi sa Allah subhanahu kaga sai ya zamanto kenan hujja ba ta da amfani. Ko da bawan kushewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zan hujja ba za ta yi amfani ba, sai a ce sai an kawo wani abu na karama. to amma ana so a tabbatar da hujja ne ta alkur'ani shi ne hujjan da zai zan gagarau to wannan rashin kawowa ayoyin ahyanan annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ji ba daɗi a ransa yana so a kawo ayar dan kwaɗayin da yake mutanensa su musulunta shi ne Allah ta'ala ya ce wa in kana kabura alaika irabuhum idan har ya zamanto bujirowan da suke anil islamu gabarin musulunci ya maka girma ya ma nauyi da hirsuka alaihim saboda kwaɗayin da kake yi nasu imani sai Allah ce fa'inista ɗa'ata an tabtagiya nafaƙan fil ardi idan kana da ikon da za ka iya biɗan wata ƙuga saraban kenan ka bugi wata ƙuga kamar irin yadda gafiya take yi ko tsera tunnel a cikin ƙasa in za ka iya yin wata ƙuga a cikin ardi a cikin ƙasa aw sullaman ko ka biɗi wani tsani mus'idan wanda zaka hau da shi ka tafi sama fi sama'i wanda zai kai ka zuwa cikin sama fata'tiyahum bi aya ka je ka kawo musu da irin abin da suke bukata na ayoyin to ka aikata min makatarahu daga abin da suka bi dadin li yu'minu dan su imani faf'al ka aikata al ma'ana abin da ake nufi annaka la tastati'u zalik ai ba za ka iya haka ba in sun ce muna kana muna so ka kawo mana kama kafin mu yarda da kai kuma Allah bai kawo ba kai kuma sai kana jin ina ma da a kawo din dan su imani to me yasa zaka damu kanka kamar ayoyin da Allah ya ce la'allaka baqi an nafsaka Allah ya kunu mu'mini kana son halakar da kanka ne dan ba su imani ba kai ta damuwa to nan shine Allah ta'ala ya ce to idan har zaka iya huda kasa ka yi kuga a cikinta ka je ka ɗauko musu ayar da suka nema ɗin aikata ko kuma in za ka iya taka tsani ka tafi sama don ka je ka ɗauko ayar da suke bukata don su imanin yi a yadda ba za ka iya huda ƙasa don ka kawo musu abin da suka biɗa ko ka taka tsani ka tafi sama don ka kawo musu abin da suka biɗa ba to ka sani tunda Allah bai niyan kawowa ba bai nufe su da shirya ba ne mun gane ko bai nufe su da shirya ba don haka Allah ta'ala ya ce wato min makatar hukun ai mun karanta nan ai annaka la tastadi'u zalik fasbir hatta yahkum Allah bainaka wa bainahum don haka ci gaba da hakuri wajen isar da sako har dai Allah ta'ala yayi hukunci a tsakaninka da tsakaninsu walau sha Allah da Allah ya so hidayatahum ya shiryar da su la jama'ahum Allah da guda da duk sai Allah ya hallara su akan shari'a kamar yadda ya hallara mutanen annabi wa wani annabi ne Allah ya tara masa mutanensa akan shari'a annabi Yunus zannun falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizy fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin ina ma da duk mutane za su yi imani ina ma da wata alƙarya amanat za ta yi imani fa nafa'aha imanuha ita ma imanin na ta yi amfanar da ita ana nufi mutanen makka ina ma da su ma za su yi imani imanin ya amfanar da su to amma ba sa yi sai Allah ce illa qauma yunusa sai dai mutanen annabi yunus ne su ne suka yi imani akan haka lamma amanu yayin da suka yi imani kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya sai muka dauke musu azabar walakanci a nan rayuwar duniya irin azabar da ake yi a dalilin karyata manzanni su bai shafe su ba domin annabi Yunus yana ta musu wa'azi yana ta musu wa'azi suka kiyarda tsawon zamani shi sai bai yi azama irin na waɗancan ba shi yasa bai shiga cikin ulul azumi ba sai bai yi azama na juriya na haƙuri a cikinsu ba yayi ta yi kaga annabi nuhu bai basu ba yana nan annabi ibrahim bai basu ba sai da Allah ya ce yi hijira annabi musa bai basu ba a cikinsu ma ya rasu annabi isa shi ma bai basu ba har sai da suke nufin kashe shi Allah ya ɗaga shi kaga umul ulul asli to shi sai bai wannan azamar ba sai ya hijira ya ce to mutanen da suka ƙi yadda da Allah yaushe zan tsaya wajen su garan je wani wajen ai ba wani wajen Allah ya ce ya ce ba nan din aka ce Allah yana sanar da assignment din da ya bashi kuma Allah shi yake gudanar da al'amura bai nufe su da shiryen bane a lokacin ci gaba da yi to shi sai ya tafi laifinsa kenan shine sai ya zama abikun kamar wanda ya guje ma ubangijinsa Allah ya masa wannan horo na shiga cikin kifi har kuma ya nadama ya yi al'itirafi bi zambi ya roƙi Allah Allah ta'ala ya fitar da shi kuma ya samu waraka daga jinyar da ya samu a cikin kifi sai ya dawo garinsu ba an koma garinmu in ci gaba da wa'azi Allah ya yafe min kuskuren da na yi don shi ijtihadi ya yi in kai ne ba baka laifi ba amma shi da yake assignment aka bashi mai matsayi ne shi ya yi laifi in kai ne kana wa'azi a nan ba a ji baka tafi wani ku ba a ce ka zauna ba ƙasa ma in kana zauna aka hana ka addinin ka cewa aka ce fita ka tafi wani ku amma shi tun da assignment aka bashi ba a ce ya fita ba sai lokacin da aka ce da ya dawo su kuma ashe sun yi ta cigiya ina zannu ne yake ne bawan Allah yana ta mana wa'azi ashe Allah dai ashe shine abin bauta kaga mun ki yadda ina yake ne mu yadda mu bi shi ya saki shirye da mu suka neme suka rasa ashe yana can cikin kifi lokacin da ya dawo sai samu gaba ɗaya sun yi imani ashe suna jiran sai ya dawo to kaga su sai Allah ya kubutar da su bai musu wannan azaba ba to shine Allah sai yake cewa walau sha Allah inda su ma mutanen Makka Allah yayi nufin ya shiryar da su la jama'ahum alal huda da ya hallara su akan shari'a Allah ka tabbatar da mu akan shari'a kaga wannan mashi'a ce ta Allah eh Allah yana shirar da wanda ya so ne ko ya hadi man ya sha shi yake shirar da wanda ya so la jama'ahum alal huda walakin lam yasha zalik falam yu'minu da haka sai basu imani ba don haka Allah ya ce fala takunanna minal jahilin kada fa ka kasance daga cikin jahilai nan ba wai ana tuhumar annabi yayi jahilci bane la'ana Allah ba yana tuhumar sa akan cewa ya yi jahilci ba ne can da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuan nabiyu taqillaha wala tuti'il kafirin wal munafiqin ai babun su yayi ba babun su yayi ba ana dai nuna masa wannan abun Allah baya son muwafaqa da abin da kafirai da munafikai suke so amma ba wai dan yabi bane don haka nan ma da Allah ya ce fala takunanna minal jahilin ba wai annabi yayi jahala bane a'a ka shaidi ne Allah subhanahu wata'ala yake masa kada ya zamanto ya damu da shiryar wanda Allah ta'ala bai yi nufin ya shiryar da shi ba kada ya ce sai ya kallafa ma kansa shiryar da wanda Allah bai masa kyautar shirya ba saboda shiryar ba tasa bace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha duk wanda yake ga sai ya aiwatar da abin da Allah subhanahu wata'ala shi yake da ikon aiwatar wato wannan aiki ne na jahala shi ne Allah ta'ala ce fala takunanna min aljahilina bi zalika fa huwa nahyun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma kana alaihi min alhirs shadid ala islamihim hani ne ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsananin kwadayin da yake yi wai sai sun musulunta kada ya zurfafa shi dai ya isar da sako in alaika illal balag haka Allah ya gaya masa wani Musa isar da sako ne fa kawai naka amma shari'a Allah ta'ala shine mai shiryarwa kamar yadda nan a cikin suratul nahl Allah ta'ala ya ce in taharis ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil idan har ka yi kwadayin cewa su su shirya to ka sani Allah ta'ala baya shiryar da wanda ya bata wanda Allah ta'ala ya kaddara cikin iliminsa dama batacce ne to fa ba zai taba samun shirya ba don haka Allah maɗaukake yake wa annabi kashedi kada ya zurfafa wajen kwaɗayin musuluntarsu walmailu ila itiya ko walmailu ila itiyani ma ya qatirahunahu min ayati kuma kada annabi ya karkata wajen lallai yana neman Allah ya kawo abin da su suka bi na ayoyi na mu'jiza dam an fi imanihim saboda kwaɗayin su imani almurattabi ala bayani adami ta'alluqi mashi'atihi ta'ala bi hidayatihim wanda Allah ta'ala ya gina wannan a kayan bayi nufin wato Allah ya shiryar da su ba wal ma'ana abin da ake nufi wa idza arafta annahu ta'ala lam yasha hidayatahum wa imanahum in har ka san Allah bai yi nufin shiryar su kuma su imani ba bi ahadil wajhain ta kowane bangare isar da sakon da kai ko kuma buga idan ka zaka shiga ko kuma sama idan zaka je to don haka fala takunanna bil hirsi shadid ala islamihim kada ya zamanto kana mai tsananin kwaɗayi inda har zaka damu kanka wai sai sun musulunta awil maili ila nuzulika tarahatihim min aljahilin ko kuma ka karkata na neman Allah ya saukar da abin da suka nema min aljahilin bi daqa'iqi shu'unihi ta'ala wanda neman wannan din ma ya zo ne daga waɗanda suka jahilci koyayyun al'amura na sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala su ne za su ce ba za mu imani ba, har sai an zo mana da kaza da kaza. Allati min jumlati ha ma zukira, wanda daga jumlar abin da yake ƙarƙashin wato da ƙa'iku shuhunihi ta'ala daga abin da aka ambata na shirya. Amin adami ta'alluki mashi'atihi ta'ala bi imanihim, yadda Allah ta'ala bai ɗan farar da ganin damansa cewa zai shirya da su su yi imani ba. da khurujihim an al-hikmati at-tashri'iyya saboda dama tun asali sun fita daga cikin hukunci da kuma hikima wadda shari'a ta zo da su a karkashin ta ake samun shari'a Allah ka shirya da mu walamma athbata anna ala qulubil kuffari akinna yayin da Allah ta'ala ya tabbata cewa a zukatan kafirai akwai wani rufi wa fi adhanihim waqra a kunnansu kuma akwai wani narko saro bi zalika min qabilil mauta to a dalilin haka sai suka zamanto tamkar matattu fala yasma'una da'awa fayastajibun ba sa iya jin kiran da annabi zai musu ko kira zuwa ga shari'a ballantana su amsa sai Allah ya ce mai
إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعث يَنصُرُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
Allah ta'ala ya ce inna ma yastajibu allazina yasma'un abin sani kawai waɗanda suke amsawa amsawa na karɓa waɗanda suke amsawa wajen karɓa a yastajibu du'a'aka ilal imani suke amsawa su yadda da kiran da kai zuwa ga imani allazina yasma'un waɗanda suke ji ne kawai ko sama'a tafahumin wa atibar ji kuma wanda yake na fahimta ji na lura kaga nan wajen akwai wanda daga cikin magabatawa ana ce shi Ali ibn Isa sai yake ambata bambanci da ke tsakanin yastajibu da kuma yajibu yastajibu da kuma yujibu ba a ce inna ma yujibu alladhina yasma'un ba sai aka ce inna ma yastajibu alladhina yasma'un saboda yastajibu yana dauke da alqabul karba yujibu kuma amsawa shi kuma sau da yawa za a iya kin karba a ka'idar larabci domin idan an ce yujibu ya amsa an masa magana ya amsa za ka je sai ya ce ba zan je ba ya amsa ko bai amsa ba amma ya amsa in the affirmative negative bai amsa ba bai yadda ya amsa amma bai karba ba to amma idan ka ce za ka je sai ce eh zan je ya amsa kuma ya amsa ko to bambanci tsakanin yujibu ke yadda yastajibu shi saka nan sai Allah ce inna ma yastajibu alladhina yasma'un ba a ce inna ma yujibu alladhina yasma'un ba domin an ce inna ma yujibu alladhina yasma'un kenan duk wanda ya ji ta iya yiwa ya zama harce biyu ne ko ya amsa ya yadda ko kuma ya ƙi yadda alhali ba haka sakon ake so ba ana so a taskance allazina yasma'un su kadai ne suke amsan sakon da Allah ta'ala ya aiko manzansa da shi shi sa aka ce inna ma yastajibu allazina yasma'un waɗanda suke amsawa tare da karɓa waɗanda suke ji ne kawai ai sama'a tafahumin wa atibar dukkan ji ne ba dukkan ji na kunne ba kunne kan ai shi fanko ne kawai fata ce idan ya shiga ciki a nan ne jin yake ji kuma yana tare ne da ime yana tare da zuciya ne zuciya ita ce take ji ai istijaba istijaba shi suka za ga addu'a ma idan ya sai ce istijaba an karɓi addu'ar taka kuma an amince sai ce istijaba du'a'un mustajabatun wadda aka ji kuma aka amshe ta to ba kunne da yake ji ba zuciya ce take ji idan zuciya ta yadda ta karɓa to ta jike idan zuciya ba ta yadda ta karɓa ba ko da abin ya je gare ta to ba ta ji ba haka lamarin yake ko? shi saka Allah subhanahu wata'ala yake ambata ‘yan wuta kafirai wala kazzara ana li jahannama kathiran min aljinni wal insi ce lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun kaga sai aka ambaci cewa zuciyarsu ba ta da hankali ba ta da imani la ya aqilun ba ta da al'aqlu ma'ana ruhinsu rayinsu ba shi da al'aqlu tunda ba su da al'aqlu ghairu aqilin ne to shi saka kunnan in yi jima bai ji ba idon ma in ya gani bai gani ba dan ya ta'allaka ga zuciya shi saka yanzu wanda yake da taɓin kai za ka masa magana kar ka aikata kaza ko ka bar wajen nan saboda akwai abin da zai cutar da shi ya ji ka har ma zai amsa maka amma ba zai aikata ba ko da yana ganin abin da zai cutar da shi har sai ya cutar da shi kunnan ya ji idan ya gani amma da yake zuciyar ghairu aqil shi saka sai bai masa fa'ida ba to shi saka nan Allah sai ya taskance inna ma yastajibu alladhina yasma'un alladhina yasma'un wadanda suke ji sai aka shabbaha su da rayayyu ashe wanda yake da rayayyar zuciya to shine wanda yake da rayi na hakika kuma shine wanda maganar da aka faɗa ta wa'azi take amfanar da shi shine wanda in ya ga abin da ya kamata ya riki izina yake fa'idanta shi sa aka ce fa'in na la ta'amal absaru walakin ta'amal qulubul latifi sudur ba ido ne yake makancewa ba zukata ne suke makancewa kaga sai Allah ya ta'allaka makanta ga ido ya ta'allaka kurunta ga ido ga abin nan makanta ga zuciya ya ta'allaka kurunta ga zuciya to shi yasa nan sai Allah ta'ala ya shabbaha kafirai da almauta ya kira su matattu ya ce walmauta kaga inna ma yastajibu allazina yasma'un wanda suke da rayayyar zuciya su ne suke ji wal mauta amma wanda suke matattu su kuma kafirai kenan ai al-kuffar shabbahahum bihim la'anna al-mauta la yasma'una sauta an kamanta su da shi saboda matattu ba sa jin sauti wala yaqiluna du'a kuma ba sa hankalta da kiran da za a musu wala yafhamuna qawla in an musu magana ba sa fahimta fahum mathaluhum fi adami sama don haka su tamkar matattu suke wajen rashin ci kuma wasu malamai sai suka ta Allah suka yi bayanin cewa hankali wato kullum mutum yana ɗauke da wasu abubuwa kaga jiki abin da ya bambanta wanda yake da rai da matacce abu na farko dukansu jiki ne ko wannan zaka gan shi lafiya wannan kuma sai iya rubewa in ya ɗau lokaci saboda babu ruhi a cikinsa don haka bambanci na farko shi ne rai haka ne ko sannan abin da ya sake bambantawa kuma cikin masu rayi shi ne mai hankali haka ne wanda yake da rai ya bambanta da matacce saboda matacce zai ma kansa abin da zai amfanar da kansa zai gudu mai rai zai abin da zai amfanar da kansa zai iya guduwa ga abin da zai cutar da shi matacce fa kura sai ta zo ta ci nama haka ne ko ba haka ba amma mai rai in yaga kura zai iya guduwa kaga rai ya masa amfani toran ma baya cikakken amfani sai lokacin da ya samu hankali shi saka kwatancen da bayar a baya mahaukaci idan yana tsaye kurar za ta iya zuwa hatta cin masa ba tare da ya yi tunanin ya gudu ba wani Allah zai ga abin da zai cutar da shi ba zai fahimci abin zai cutar da shi ba amma wanda yake da hankali shi kuma ya gudu to a cikin masu amfani da hankali babu wanda yake da fa'ida kamar wanda ya san Allah don haka sanin Allah subhanahu wata'ala shi yake saka rai ya ƙara tsabtata hankali ya ƙara inganta kamar yadda hankali shi ke sanya rayuwa ta inganta ta ƙara inganta yadda rai yake sa rayuwa ta inganta hankali shi yake sa ran ya ƙara inganta sanin Allah shi yake sa hankalin ya fucika to kaga duk su sun rasa waɗannan abakauƙi ba su san Allah ba shi ya saka sai ba su da hankali shi ya sa wani guzan Allah ta'ala ce afala ta'qilun shin ba ku da hankali ne ai ba su da hankali sai Allah ya kore tunda ba san Allah ba sai Allah ya kore musu hankali tunda ba su da hankali rayin nasu ma sai ya zamanto ba shi da fa'ida a wajensu yanzu su tamkar ne suke tamkar matattu to shi sa Allah sai kawo wannan ibara sai ce wal mauta su ko matattu ai kafirai ake nufi dan ko yana da rai matacce ne wal mauta su ko matattu ya ba'athuhum Allah to Allah ta'ala zai tayar da su fil akhirati a ranar alkiyama thumma ilayhi yurja'un sannan kuma zuwa gare shi za a maida su koda suna tafi a duniya a matsayin masu rai koda suna ga suna da hankali tunda sun rasa sanin Allah su matattu ne rayuwar tasu ba za ta musu amfani ba ko sun yi inkarin tashin alkiyama haka nan za su mutu kuma Allah sai ya tada su din abin da suka musan sai ya tabbata Allah ce musu alaysa hadha bil haqqi qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun yanzu tashin alkiyama ba da gaske bane su ce wallahi haka ne ubangijinmu tabbas tashin alkiyama mun gani gaskiya ne sai Allah ce to ku dandana azaba saboda kafircin da kuka yi to sai Allah ya shabbaha su yace wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un don haka kaga nan da aka ce allazina yasma'un mala yace sama'a tafahhumin wa atibarin wannan haka lamarin yake duk lokacin da mutum ya ci amma sai bai bayan fahimci abin ba kuma in ya fahimta bai lura a cikin abin ba ba zai fa'idantar da shi kowa azi ne mutum ya ci sai bai samu kyakkyawan fahimta akan abun ba to kuskure zai in ya samu kyakkyawan fahimta amma bai riki izina yadda zai kokarin aiki da shi ba to ba zai fa'idanta ba shi saka waɗannan abubuwa guda biyu su ake so wato alfahamu al'ibar a samu fahimta sannan kuma a samu lura da abin da aka fahimta to anan ne sai ka ga saƙon Allah ya yi tasiri a cikin zukata Allah Ubangiji ya shirar da ka karanta ayan ne ko lokaci yayi wa qalu lokaci yayi to sai mu tsaya nan insha abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ya ce ya jima yana jin karatun da nake yi sama da shekara ashirin kuma ya ce a da ya san idan an zo gabar da aya take da addu'a ina bayarwa ya ce yana so a ci gaba da bayarwa saboda ana amfana sosai to Allah ya samu dace watakila ba mu zo gaba ba ne Allah ya samu dace shortcut yake